الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da haduwa a wannan dare da zamu ce daren lahadi kenan a a yau muna sha uku ga watan safar hijira 1444 wanda ya zo daidai da goma ga watan tara miladiya 2022 Allah maɗaukakin sarki bisa ƙaddarawarsa ya ƙaddara za mu fara karatu na wata-wata a wannan masallaci da ke wannan cibiya ta Nana Fatima Umar Foundation a nan cikin garin Kaduna NDC kenan. A wannan karatu kamar yadda muka ji sanarwa zai dinga gudana a wata sau ɗaya, gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara. Za mu karanta littafi ne na babban malami al'imamul Bukhari. A kamar yadda bayani zai zo za mu ji hikima ta zaɓar wannan littafi. Sai dai kamar yadda yake abu ne sananne a gurin makaranta, kafin ka karanta littafin mutum yana da kyau ka san waye shi wannan yasa duk littafin da ka ɗauka za ka ga a farkon littafin an gabatar da takaitaccen tarihin mawallafin littafin ko kuma a je can ƙarshen littafin daga baya bango a rubuta takaitaccen tarihin mawallafin littafin domin wannan da zai sa ka gane ƙimar littafin da darajarsa da kuma nauyin shi a ilimi da kuma gurin malamai. Wannan ya sa yau abin da za mu tattauna shi ne waye wanda ya rubuta littafin, ɗan takaitaccen tarihinsa, sannan kuma bayani akan littafi ɗin, sannan kuma bayani akan salon yadda ya rubuta littafin. marubucin wannan littafi sananne ne a duniyar ilimi babu inda zaka je a duniya kaf a yau ta musulmi da ba san shi ba an san shi ana yawan ambatan shi shine al-Imam al-Bukhari al-Bukhari dangane ne zuwa ga kasar su ko garin da aka haife shi Bukhara wanda Bukhara ɗaya ne daga cikin irin garuruwan da suke wara an nahar irin eriyar yanzu wajejen su afghanistan da waɗannan garuruwa na tsohuwar tarayyar soviet da ta rushe a imamul bukhari sunan shi muhammad sunan baban shi ismail sunan kakan shi ibrahim sunan kakan baban shi al-mughira ana masa dangane zuwa ga garin Bukhara ana cewa al-Bukhari al-Ju'fi a shi Imam al-Bukhari an haife shi ranar Juma'a bayan sallar Juma'a 13 ga watan Shawwal hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 194 musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira daga Makka zuwa Madina kuma daga nan ne aka ɗau lissafi na shekaru wanda musulmi suke kai da abin da ya faru za a ci hijira da shekara ɗaya ko shekara biyu maza Allah ya bar duniya shekara sha ɗaya bayan hijira shekara sha ɗaya bayan hijira to daga nan sai zama sai sahabban shi sahabbai sun yi ta rayuwa har zuwa abin da ba zai gaza a shekara suna cewa ƙarshen sahabin da ya bar duniya ya kai shekara ta ɗari da ashirin bayan hijira amma dai irin shekara talatin bayan hijira shekara arba'in hamsin sittin saba'in haka dai aka yi ta samu sahabbai na tafiya har aka zo sahabbai suka kare sai almajiransu waɗanda suke karatu gunin sahabbai su ma suka ci gaba da rayuwa har suka kare kuma almajiran suka ɗora shi imamul bukhari bayan hijira ta shekara ɗari da casa'in da hudu aka haife shi ya tabbata a cikin hadisi wanda imamul bukhari ya rawaito da muslim mazala yana cewa khairun nasi qarni mabi alkhairin mutane su ne zamanin da nake rayuwa a ciki a cikin wannan al'umma kam in kana neman zamanin da yafi alkhairi a dunkule shine zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu a ciki summa allazina yalunahum sannan waɗanda suka biyo bayan su su ne zamanin sahabbai sumallazina yalunahum sannan wanda suka biyo bayan su ma'ana bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa karni na uku an ce karni kamar shekara 100 kenan to karni na ɗaya na biyu har na uku duk waɗannan babu wasu jama'a da za su zo su fi waɗannan wannan lokuta alkhairi da albarka da cewa malamai suna cewa ana magana ana magana a dunkule ne amma a ɗaiɗaiku za ka iya samun mutumin da ya rayu a zamanin sahabbai ko da ya rayu a zamanin tabi'ai ko almajiransu ya zo kuma ya zama ya fi wani wanda ya riga shi zuwa zamani falala za iya samu amma a dunkule mafi alkhairin zamani shine na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mun duba za mu ga shi bukhari an haife shi kenan cikin karni na biyu domin shekara ɗari karni na farko ya wuce karni na biyu kuma zai ta tafiya zuwa shekara ta ɗari biyu to shi bukhari an haife shekara ta ɗari da casa'in da hudu kun ga an haife shi ƙarshen karni na biyu kenan ya zo cikin ɗaya daga cikin karnoni guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu shaida da ilimi mahaifin imam al-bukhari malamai suna ambatan cewa shi ma malami ne mutum ne mai tsoron Allah kuma mai ilimi domin sun ce kamar yadda ibn hibban ya ambata cikin littafin sa asiqat cewa yana da riwaya daga hamad ibn zaid da imam malik sannan wasu daga cikin malaman iraki sun yi riwaya a gure shi da haka malamin imamul bukhari shi ma za a iya cewa malami ne daidai gwargwado a kakan shi mughira a ibrahim ibn al-mughira wannan ba a samu wani bayani mai yawa akan shi ba kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya ambata a imamul bukhari rahimahullahu ta'ala ya taso maraya mahaifinsa ya rasu tun yana karami da haka ya rayu ne karkashin kulawar mahaifiyarsa ita ta rene shi ta tarbiyyantar da shi ya fara karatu na hadisi tun yana cikin ƙananan shekaru bai fi shekara goma bai fara karatu ƙa'idan magabata kamar yadda muwa muka taso muka tarar da iyayenmu na yi shine yaro idan ya fara magana to farkon inda ake fara kai shi shine makaranta allo al-kuttab wannan tun a gurin magabata haka ne abinda ake fara kai yaro shine gurin da zai koyi karatun alkur'ani da baki wanda yanzu ne daga baya abin ya canza da cewa yanzu an mai da makaranta Allah an zamanar da ita akwai ta islamiyya inda za a kai yaro ya koyi baki ya fara koyan alkur'ani to imamul bukhari ya fara kara ya fara koyan hadisi tun yana dan shekara goma kuma duk wani hanyar da ya biyo ta koyan hadisi wani wanda za a ambata masa cikin wanda ya rawaici hadisi to yakan kokari ya san waye shi meye tarihin shi a ina ya rayu yaya yake da darajar shi da girman shi haka yake saboda kamar da zamu gani shi hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ne ta hanyar wannan yaje ya gaya wannan wanda yaje ya gaya wannan shine abin da ake kira al-isnad wana yaji sahabbai sun ji a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama misali mu dauki Abu Huraira ya ji hadisi a gurin Annabi kun ga shi kuma zai karantar da na bayan shi to mu dauka Abu Salama tabi'i ne ya ji hadisi gurin Abu Huraira shi ma Abu Salama zai karantar da almajiran shi in yazo ya zauna zai ce Abu Huraira ya ce min manzon Allah ya ce to shi ma Abu Salama zai karantar da almajiran shi cikin almajiran shi ma wanda ya zauna zai karantar zai ce Abu Salama ya gaya min shi kuma ya ji daga Abu Huraira shi kuma Abu Huraira ya ji manzon Allah ya ce haka haka abin zai dinga tafiya wannan jerin mazajin shi ya kira al-isnad kowane mutum daga cikin waɗannan mutane kafin a karɓi ruwayarsa sai an tabbatar da waye shi yaya gaskiyarsa ya mu'amalarsa ya addinin shi ke ta nan da ake gane hadisi mai rauni idan misali wane ya zo ce wane ya ce min to za a kalli wanda ya gaya mai malamin nashi idan an ga cewa mutum ne na kwarai mai tsoron Allah da wannan to sai a ce a gurin waye ji shi kuma ya ji a gurin wani shi ma wani sai a kalli rayuwar shi waye shi ina ya taso yana da tsoron Allah yana da kiyayewa yana da hadda idan ya tsallake sai a kalli na gaban shi da haka har a zo kan sahabi har a zo kan annabi sallallahu alaihi wasallama to sai a ce wannan hadisi ta hanyar da ya zo mana ta inganta amma idan aka zo wane ne ya gaya min sai aka tarar da wanan nan ba mutum bane mai addini kila yana da mummunan aƙida ko mutum ne mai wasa da sallah ko mai wasa da ibada to daga nan za a fara alamar tambaya ba za mu karɓi wannan ruwaya ba sai mun je ta kuma ta wata hanyar daban in ta zo mana ta wata hanya ta wajen wani mutum amintacce wanda ya goya wannan ba sai mu ɗauka to haka haka ake bi har zuwa kan sahabbai har a zo kan annabi sallallahu alaihi wasallama to abu imam bukhari wajen hanyar da yake bi wajen karatu yakan kokari ya rike waɗannan mazaje da ake gaya masa kamar yadda zamu gani a cikin wannan littafi nashi da zamu karanta duk hadisin da zamu karanta sai ya faɗa mana malamin shi shi kuma malamin gurin waye ji shi kuma wannan gurin waye ji haka har aje kan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kwakwalwa tun yana karami dan haka ya zamana yana haddace duk abin da ya ji duk abin da ya ji haddacewa yake Imam Bukhari a lokacin wanda idan kana karanta tarjama irin ta su Imam Bukhari da Muslim da Imam Malik da sauran malamai za ga cewa waɗannan mutane Allah ya halice su ne dan addini dan su kare addini kamar yadda za ga kowa da inda Allah yake mai baiwa wani Allah ya halice shi ya bashi sani da fahimta ta kasuwanci wani ta mulki ya iya mulki da gudanar da mutane wani kuma sai Allah ya bashi ilimi na addini ta yadda zai kiyaye addinin za a sami kare addinin ta hanyar ilimin da Allah ya bashi to Imam al-Bukhari yana cikin irin waɗannan mutane da Allah ya musu baiwa ta haddace hadisi da rike hadisi yayi tafiye-tafiye don yin karatu kamar yadda yake al'ada ce ta malamai ba sa zama a garin su kurin suna fita har ma ya zama sunna ce ta magabata kamar yadda Imam Ahmad yake faɗa cewa idan mutum zai yi karatu baya wadata da malaman garin su bayan ya ji a malaman garin zai tafi wasu garuruwa imam al-bukhari ya yi irin wannan tafiye-tafiye ya je aikin haji tare da wanshi da mahaifiyarsa wanda mahaifiyar da wanshi suka dawo shi kuma ya zauna ya yi karatu a garin makka sannan ya yi karatu a garuruwa da dama kamar wani gari da ake kira balkh ya yi karatu a garin daga cikin malaman da ya yi karatu a garin a gurinsa akwai makki ibn ibrahim al-balakhi a garin basra basara gari ne a iraki ya yi karatu a gurin malamai da yawa kamar irin su abi asim amru ibn asim at-taimi da muhammad ibn abdullah ibn al-musanna al-ansari ya shiga garin kufa kufa ma gari ne a iraki gari ne da ya shahara da ilimi ya yi karatu gurin malamai da yawa kamar ubaidillah ibn musa ya je makka kamar yadda muka faɗa ya je ya aikin hajji to ya yi karatu a gurin malaman makka da yawa ya shiga garin bagdad inda da Hausa muke cewa Bagadaza a cikin Iraki kenan yayi karatu gurin malamai kamar irin su Affan ibn Muslim al-Basri ya je Hims Hims Sham kenan garuruwan Sham a wancan lokacin an ce garuruwan Sham ana nabin garuruwan Palestine da Syria ta yanzu da Jordan da kasar Jordan da da Lebanon Lebanon duk wannan area ana kiransu garuruwan Sham to ya je Hims Hims yanzu tana cikin Syria ya yi karatu a gurin malamai da yawa kama abul yaman alhakam ibn nafi ya shiga dimashka dimashka cikin siriya ne na ma yi karatu gurin malamai da yawa ya je asqalan asqalan yanzu tana cikin kasar isra'il amma din nahiyar falastin ne ya yi karatu gurin adam ibn abi iyas da sauran malamai har cikin falastin din ma ya shiga yi karatu a gurin malamai da yawa kamar muhammad ibn yusuf ibn waqid al-firyabi da sauran malamai da dama shi da kansa yana cewa na shiga sham na shiga misra na je aljazira na je basra sau hudu na zauna a hijaz tsakanin makka da madina tsawon shekara shida yace kuma ba zan iya kididdige sau nawa na shiga garin kufa ko bagada da wajen yin karatu ba to wannan yana nuna maka yadda imam bukhari ya karaɗe garuruwan musulunci wajen neman ilimi wanda wannan sunna ce ta magabata don a wancan lokacin ma in mutum bai fita neman ilimi ba ba su cika ɗaukan ilimin shi da ƙima ba kamar yadda muka faɗa Imam Bukhari haddacewa yake yi duk abin da yaje yana haddacewa a kasan nan daga baya zo ya rubuta a Hashid ibn Ismail yana cewa Imam Bukhari muna zuwa gurin malaman Basra tare da shi yana dan karami baya rubuta idan aka je ana bada hadisi ana haddasana fulan qala haddasana Bukhari baya rubutawa yace sai da aka yi kwanaki aka ɗau kwana goma sha shida muna zuwa karatu muna ganin yana zuwa ya zauna baya rubuta sai muka zarge shi muka ce masa kai kana ɓata lokacinka kana zuwa ana karatu ba ka rubuta komai sai ya ce to tun da dai kun dame ni ku buɗo abin da kuka rubuta din sai suka buɗo sai suka ga sun rubuta hadisi tsawon kwana goma sha shidan nan zai kai hadisi dubu goma sha biyar idan an ce hadisi dubu goma sha biyar a wurin malaman hadisi duk hanyar da hadisi ya zo hadisi ne wani hadisin za ga ya zo ta hanya goma da haka a gurin malamai duk da matanin ma'anar hadisin ɗaya ce amma ya zo ta hanya goma a gurin malaman hadisi hadisi goma ne to sai zama sun rubuta hadisi dubu goma sha biyar ya ce faƙara a ha kullaha an zahari kalmi bukhari ya karanta gaba ɗaya hadisan da ka ya dinga karanta su da ka shi yasa yanzu ko kwanan nan ga wanda suke bibiyar kababan sadarwa social media za ga an samu wanda irin yara ƙanana da suka haddace Qur'ani da shafi shafi na Qur'anin da da aya idan ka ce masa aya ta 100 cikin suratul maida sai karanto ma ita in ka ce to yanzu bari bude shafi biyar bayan ta sai ka ce shafi na daya na biyu na uku shi ba Qur'ani hannun shi sai ce ga min aya farko a shafin sai ce aya ta farko ita ce kaza aya ta ƙarshe kaza ce to shafi goma gaba daga aya ta kaza zan bude shafi goma sai ya gaya maka yana ne yana yawo haka akwai akwai yaron ma da makaho ne yaro ne karami kuma makaho amma ya haddace wannan kowace sura kowace aya da da nambarta da surarta to wanda yake nuna maka ashe wancan abin da ake bada na sai Imam Bukhari yana yiwa dan wani zai iya zuwa ya ce ai ba zai fito gashi nan yanzu yanzu muna gani ko kwanan nan a a Kano an samu wata yarinya da bata ma taɓa zuwa makaranta ba yar ƙauye ce fitik amma da ka gaya mata shekarunka sai ta gaya ma adadin kwanakinka a duniya da ka ce yanzu yau shekara ta talatin sai ta ce to kwana kaza kenan har da awanni in ka ce to yanzu aka baki miliyan kaza ki raba shi sau kaza sai ta ce kowa zai samu kaza ba taɓa zuwa makaranta ba to wannan baiwa ce da Allah yake wa bayin shi kuma ita kwakwalwa ta dan adam da yake ganin ta har yanzu ba abin da yake kwakwalwa ba ko wannan na'ura da ake cewa mai kwakwalwa kwakwalwar dan adam ce ai ya sarrafa ta yi ta to ita bata kai kwakwalwar dan adam ba ina abin da ke shiga kwakwalwar dan adam ya wuce ba wata na'ura da za ta iya dauka duk wannan na'urar da kuke gani dai da ta kai da girma tana da iyaka amma kwakwalwar dan adam ba ƙananan abubuwa suke shiga ba da kuma yadda Allah ya raba ta bangare bangare akwai abin da zai kai ma sakon gani akwai abin da zai kai ma ji akwai abin da zai kai ma sakon magana akwai abin da bangaren da zai kiyaye maka abu akwai bangaren da zai kaza kaga wannan duk halitta ce ta Allah haza khalqullah halitta ce ta Allah to da haka Imam Bukhari yana cikin irin waɗannan mutane da Allah yi wa wannan baiwa ta karatu ta hadda a lokacin da yi wannan yace sai da ya zama na inje Hashid ibn Ismail yace sai da ya zama mu da muka rubuta muna koma muna bin abin da yake bada muna gyarawa mu da muka rubuta din ma mun manta wani abu rubuta daidai ba amma shi ya rike ya ya ya gyara wanda abinda zai dada nuna maka haka bayan Imam al-Bukhari ya tumbatsa yayi ilimi wata rana ya zo garin Bagadaza sai mutanen garin suka ce za su gwada shi ba ana ce mai Amirul Mu'minin fil hadis ba ana cewa shine shugaban mu'minai wajen hadisi to bari su gwada shi sai suka samu mutane goma suka ba kowa hadisi goma amma sun caccanza hadisin in aka faro hadisi aka baɗi mazajen hadisin wane daga wane wane daga wane wane daga wane sai a cire matanin sai a ɗauko wani matanin daban sai a ɗora sai kuma a ɗauki hanyar wannan hadisi sai a jona shi da wancan hadisi sai suka ba mutane goma kowa ya haddace hadisi goma bisa kuskure ba daidai ya haddace shi ba sai da imamul bukhari ya zo zai majalisi an taru sai ɗaya daga cikin sai daga hannu sai ce ina da tambaya ya imam imam al-bukhari ya ce bismillah sai karanto hadisi na ɗaya sai Imam Bukhari ce ban san hadisin nan ba sai karanto na biyu ce ban sani ba har ya karanto goma yana ban sani ba wanda ban san me aka shirya ba sai suke ce ah to wannan an ce malami ne kuma gashi ana ta jan hadisi bai sani ba su kuma da suka shirya abin sai suka sha jinin jikin suka ce kai muna jefa ya gane domin akwai abin da malaman hadisi suke kira talqin talqini malaman hadisi suna kiran talqini ana so a gwada malami sai a zo da wani hadisi a same shi da wani hadisi wanda ba nashi bane ba riwayar shi bace sai a ce ka karantar da mu daga wane daga wane daga wane manzo Allah ya ce kaza to in malamin fadakakke ne sai ce ba ni na karantar da ku wannan ba amma in wanda yake na daga fala ne sai ce eh gaskiya ne to daga nan sun gane cewa baya baya hadda to shi Bukhari da haka da aka karanta mai ce bai sani ba na ɗaya wance ya tashi na biyu na uku duk mutanen nan goma suka karanto hadisan su hadisi ɗari kenan duka Bukhari yana cewa bai sani ba sai da suka gama sai ce ina mutum na farko hadisin ka na ɗaya da kace kaza sai karanto mai yadda ya faɗa sai ce ba daidai ka karanta shi ba Bukhari ya karanto hadisin yadda ya faɗa sai ce to kuma ba daidai ya karanta shi ba hadisin wane wancan mutum na uku ko na hudu da ya min tambaya hadisin shi na bakwai da ya karanta in ka ɗauko hanyar hadisin aka haɗa da matanin naka na farko shi ne daidai. Haka ya bi su goma ɗin nan kowane hadisi sai da ya mayar da shi yadda yake. Ibn Hajar yake cewa ba abin mamaki ba ne ya gyara kuskuren da suke. Abin mamakin ta yadda ya haddace kuskuren da aka karanta mai a lokacin farko. Farkon karanta mai ake so ɗaya har ya haddace. To wannan yana nuna maka haddata Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. a nan sun kawo labarin abin da yake daɗa nuna haddashi a yusuf ibn musa almarwazi yana cewa ina garin basara na je garin basara ina cikin masallacin garin sai na ji ana shela ana cewa ya ahlal ilmi qadima muhammad ibn isma'il al-bukhari haka ake a wancan lokacin ana shela ana ya ku mutanen gari ga imamul bukhari ya zo ga imamul bukhari ya zo ce sai aka taru sai nima na tafi yace sai na jinatar da yaro ne karami a lokacin gashin shi bakikirin ba furfura a tare da shi abinda yake nuna cewa yana da ƙananan shekaru yace sai ya zo yi sallah a cikin masallaci a bayan wata fila da ya gama sallah sai aka kewaye shi sai suka ce da Allah ya yi musu shifta ya yi musu imla'i na hadisai ya karantar da su hadisai sai imamul bukhari yace to zai karantar da su aka dada yin shela aka cika masallaci bayan an cika masallaci malamai sun taru daban-daban sai imam bukhari yace to a lokacin an samu dubunnan mutane sun taru sai imam bukhari yace to ku mutanen basra kun roke ni in karanta muku hadisi to zan karanta muku hadisan malaman garinku wanda ku ku sani ba hadisan malaman garinku idan ya karanto musu hadisi ya ce wannan hadisi malam wane a garinku ya rawaito shi daga wane daga wane daga wane haka ne su ce haka ne sai ce to kuma ga ga wannan hadisin da ya zo kuma ta hanyar wane daga wane daga wane ita kuma wannan hanyar busanta ba haka ya karantar da su yi musu imla'i a wannan lokaci ya karantar da su waɗannan hadisai to da haka dai bayanin hadda da irin fahimta ta Imam Bukhari tana da yawa Imam al-Bukhari bayan ya tumbatsa ya rubuta littattafai da dama daga cikin mafi girman littafin sa Sahihul Bukhari ya shahara da suna Sahihul Bukhari amma sunan littafin Al-Jami'u Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami shine sunan littafin da haka wannan littafi Imam al-Bukhari ya tato shi daga hadisai masu yawa wata riwaya yake cewa daga hadisi dubu ɗari ko ɗari biyu da ya haddace ta to ya rubuta wannan shi littafin sahihul bukhari zama ya tace zama ya tace ba duka abin da ya sani rubuta ba ya kalli hadisan da yake ganin sun inganta bisa wasu sharaɗai na inganci da malamai suka sanya sai ya rubuta waɗannan wannan littafi sai da ya shekara goma sha shida yana rubuta wannan littafi shekara goma sha shida ya ɗauka yana rubutawa yana tacewa har ya zo ya gama shi daga cikin littafin da ya rubuta akwai wannan da zamu karanta mai suna al-adabul mufrad wannan ma littafin Imam al-Bukhari ne amma shi bai yi sharadin sai ingantacce ba ya rubuta hadisi da ya rawaita akwai ingantacce akwai wanda ba ingantacce ba akwai littafin alqira'atu khalfal imam shi littafin yana bayanin hadisai da suka zo kan magana karatu karatun sallah bayan liman to hadisan da suka zo a wannan babi a kan shi rubuta ya tattara waɗannan hadisai akwai raf'ul yadaini fi salah littafi ne da yake magana yake ka hadisan da suke magana daga hannu a sallah in za ka yi akwai daga hannu a sallah kamar na kabbara harama kamar in za ka tafi ruku in ka dago daga ruku to waɗannan wurare ka hadisai akai akwai khalqu af'alil ibad littafi ne da yake maganar cewa ayyukan da bayi suke su ma halittar Allah ne ayyuka Allah ne ya halice mu da ayyukan mu wannan mas'ala ce ta aqida akwai at-tarikhul kabir littafi ne da yake bayanin tarjaman mazajen hadisi akwai at-tariqul awsat akwai as-saghir akwai littafin sa kitabul ilal akwai asami as-sahaba da sauran littattafai waɗanda wasu littafan an same su kuma sun bace amma dai shi littafin Imam al-Bukhari yana nan wanda yake sahihul Bukhari wanda yake sananne ne wannan littafi da zamu karanta sunan shi al-adabul mufrad kalma al'adab kalma ce ta larabci amma yau da gobe ta shahara ta zama hausa in an ce wane yana da ladabi ladubban shiga masallaci ladubban cin abinci ladubban kwanciya bacci to daga nan aka samu al'adab da haka sunan littafin abin da yake nufi littafi ne da ya tara maka ladubban da ya kamata a ce mutum ya ladabtu da su kowane musulmi ladubba tsakanin bawa da Allah maɗaukakin sarki domin ladubba gida uku ne kamar yadda Ibn al-Qayyim yake faɗa akwai ladubba tsakanin bawa da Allah mafi girman ladabi shine tsarkake bauta ga Allah maɗaukakin sarki bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da wani ba akwai ladubba tsakanin bawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam mafi girman ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine sallama masa da yin imani da shi sannan akwai ladubban bawa tsakanin shi da ‘yan uwan shi bayi, ladubba tsakanin bawa da iyayen shi, ladubba tsakanin ɗa da uba, tsakanin mata da miji, tsakanin makota, tsakanin abokai. To waɗannan adabin su ne Imamul Bukhari ya tara su yi sanya wa littafin al'adabul mufrad. Ma'ana ladabin da ya kamata kowane mutum ya zama ya ladabtu da shi. Shi sa mu ba da karanta littafin za ga ya fara ne da abin da ya shafi ladubba tsakanin mutum da iyayen shi ya kawo babi kan a yi wa iyaye ladabi da biyayya kan baba kan mahaifiya haka ya tafi ya gangaro kuma har ya shiga makota ya shiga abokan zama ladubban rashin lafiya da sauransu wannan shine yadda shine abin da wannan littafi ya kunsa da haka littafi ne da yake yanzu muna bukatar shi a wannan zamani da wannan lokaci musamman yanzu idan mun kalli yadda tarbiyya take taɓarɓarewa ta hanyar samuwar waɗannan kaya na zamani suna sun ba da gudunmawa kuma suna ba da gudunmawa mai girma wajen lalata tarbiyya musamman ga yaran da ya zamana ko mutanen da ya zamana babu wanda yake kula da su ko yake sanya ido a kansu to da haka akwai bukatar lallai a dawo a karanta irin waɗannan littattafai domin a dawo da ladubba na musulunci kuma ladubba da kyawawan halaye abuwa ne masu girma a cikin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta a cikin wannan littafi yana cewa bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne dan in cika kyawawan halaye in zo da abin da zai cika kyawawan halaye da haka duk wani hali nagari mai kyau manzo Allah ya zo da shi kuma ya koyar da shi da haka manzo Allah ya zo da magana kunya manzo Allah ya zo da abin da ya shafi karamci manzo Allah ya zo da abin da ya shafi kankan da kai manzo Allah ya zo da abin da ya shafi hakuri ya zo da kyauta ya zo da tausayi da jin kai da rahma duk wannan manzo Allah ya zo da su shi yasa manzo Allah ya ce babu wani abu a gurin Allah da ya bi kyawawan halaye nauyi a cikin mizani in an ji ranar tashi alkiyama ana auna ayyukan bayi kamar yadda alkur'ani ya nuna ma'aunin wanda wanda zai shiga aljanna ana sanya nauyi faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya Allah ya ce fa amma man saqulat mawazinuhu wanda ma'aunansa suka yi nauyi to manzo Allah ya ce ba abin da yafi kyawawan halaye nauyi a cikin mizani suna da nauyi a gurin Allah maɗaukakin sarki to wanda kuma ma'aunin shi yayi nauyi to yana cikin rayuwa mai kyau a lahira wanda kuma ma'aunin shi zama saka yau wa zama ba nauyi to wannan kuma ubangiji ya ce fa ummuhu hawiya inda zai koma shine hawiya Allah ya kare mu to da haka wannan yana mana girma na halaye da ɗabi'u to wannan littafin abin da zai karantar da mu kenan halaye da ɗabi'u da kyawawan halaye wanda a yanzu da dama muke da bukatar shi za ka bayanci haka yanzu idan ka shiga kasuwanninmu ka shiga wuraren haɗuwarmu da kan tekunanmu da wuraren ayyukanmu za ka bin cewa muna buƙatar adab da yawa adab da yawa saboda mai saboda za ga abubuwan da ya saba wa abin da yake na ladabi balantana kuma ka shiga irin waɗannan kababe na zamani na sadarwa irin ma'ana irin su tiktok da da twitter da facebook da sauransu to nan kuma za ga da yawa da yawa daga cikin samarin da suke mu'amala da su sai ka tarar cewa ba maganar karantarwa ko ɗabi'u ko halaye na addinin musulunci a tare da su za ga maganganu da zage-zage da cin mutunci ba wanda ya wuce ba wanda yake da kima da darajar da ya wuce a ci mutunci shi a waɗannan wurare din sawa'un malami ne ko shugaba ne ko kuma wani babba ne ko ma waye akwai mutanen da ba sa jin kunya su keta shi to da haka wannan littafi yana da matukar mahimmanci wajen ma'ana karanta shi a irin wannan lokaci din hadisai ne ake kawowa tsarin littafin tsari ne da Imam Bukhari ya gina shi na babi na kulla babi a ce babin kaza sai a kawo hadisi wannan kuma salo ne na malaman hadisi da suke bi wajen karantar da hadisai idan mun dauki sahihul bukhari da abu dawud da tirmidhi da abin da ya shafi ibn maja har ma imamun nasa'i da cewa shi yana da yana bayanin ilal za ga cewa duk sun gina su akan wannan babin ne akan irin yin babi babin kaza sai kuma a kawo hadisai da suke gwada wannan abin suna nufin wannan babin da suka yi to hadisin da za su kawo a karkashi hadisi ne da yake gwada wannan abin da babin ya kunsa shi yasa suke cewa kamar Imam al-Bukhari in kana so ka bayyanci fiqhun shi da yadda ya zirbi wajen fahimtar addini da ilimin addini ka karanta babukan da yake yi babin kurin domin wani sa'in za ka karanta babi sai ga can kasa ya kawo hadisi idan baka yi dogon tunani ba sai ka sa gane me alakar babin da hadisin shi kuma wani ɗan juzi'iyya ce wani ɗan kalma ce a ciki ko wani ɗan abu ne ya ciro da fiqhun to shi yasa ma malamai suka rubuce rubuce akan tarajum na Imam Bukhari kurin iya tarjamar babin akan ta aka dauka aka rubuce rubuce abin da yake nuna maka zurfin ilimin Imam Bukhari misali yanzu akwai babin da ya kulla yana so ya ma maganar cewa idan mutum bai samu ƙasa ba da zai taimama kuma bai samu ruwa ba ya zai yi sai kawo hadisin kissar sayyidina Umar da Ammar ibn Yasir a sun yi tafiya sai janaba ta same su su kuma ba san taimama ba ba sai da ake taimama ba shi sai jana a sai suka yi birgima sai Ammar ibn Yasir yayi birgima a ƙasa kamar yadda dabbobi suke yi su yi sallah da haka daga baya da suka zo suke ga annabi sallallahu alaihi wasallama janaba ta same ni yadda Ammar dan Yasir yake faɗa yace sai nayi birgima kamar yadda dabba take birgima sai nayi sallah sai manzo Allah ya ce ayya inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza sai manzo Allah ya ce ayya ishika abinda kurin zakai ka dau hannayenka an taqula haka zakai haka wa daraba ala al-ardi sai manzo Allah ya daki kasa da hannayen shi sai ya shafi fuskar shi da hannayen shi Allah ya ce iya abin da zaka yi kenan sai ya koya masa taimama sai bukhari ya kawo wannan babin wannan hadisi a ƙarshen babin da yace babin da idan mutum bai samu ruwa bai samu kasa ba ya zai to abin tambaya farko idan mutum ya karanta babin ta ya za a ce mutum ya je inda ba kasa kuma ba ruwa ai dai duk inda zaka je doron kasa kake tafiya sai dai kana cikin jirgi to shi a lokacin shi ma babu wannan jirgi na sama to amma malamai suka ce meye bukhari yake nufi da wannan babin shi abinda imam bukhari ya kalla wanda bai san hukuncin taimama ba kuma inda yake ba ruwa janaba ta kama shi ko zai yi alwala ba ruwa kuma shi bai san ana taimaiwa ba to daidai yake da wanda ya je gurin da ba ruwa ba kasa ba wai kasan bace babu saboda tunda shi bai san hukuncin taimawa to kamar babu ita to meye hukuncin shi hukuncin shi idan yayi ijtihadi kokarin ya gane wani abu kamar yadda Ammar bin Yasir ya kokari yayi yayi addinin amma ya kuskure to shi ma in yayi ijtihadi sai sallah yi to sallah shi tayi daga bayan sai dai a gyara mai a ce ga yadda zaka mai da manzo Allah gyara amma kaga wannan fiqhu ne da sai an gaya ma Imam al-Bukhari yayi wani babi a littafi shi babin mutumin da zai bautawa Allah amma a gaban shi akwai abin da wasu mutane suke bautawa kamar mutumin da ya je gurin da yake duk gumaka ne a gurin sallah ta kama shi sai ya zo yana yin sallah a gaban shi inda yake sallah gunki ne mai hukuncin sallar shi ko mutumin da ya je mutanen da suke bauta bishiyoyi ko wani abu sai ya sanya wannan abu yana sallah sai bukhari ya kawo mana hadisi kun san inda bukhari ya tsago shi bukhari ya kawo wannan babin ƙarshen babin abin da yake gwada babu laifi don mutum ya yi sallah a gurin da babu yadda za a yi ba yadda zai yi a gaban shi akwai wani abin da wasu mutane suke bautawa to shi bai yi laifi ba tun da babu yadda zai yi to daga hadisin da ya gano wannan shine hadisin da manzon Allah ya zo yana yin sallah da sahabbai sai aka bujiro da manzon Allah aljanna sai manzon Allah ya yi gaba yana cikin sallah sai sahabbai suka ga yayi gaba can sai ya dawo baya ya ma ƙarewo baya ya gama sallah sahabi suka ce ya rasulullah mun ga ana sallah kayi gaba kuma kayi ba yace aljanna aka bujiro min da ita sai nayi kokarin in tsunko wani dan itace daga cikin ta shine kuka ga nayi gaba din nan manzo Allah ce da na tsunko da ba zai kare ba har abada da har yanzu ana ci ba zai kare ba kun san ni'ima aljanna ba ta karewa sai ce da kuka ga nayi ba wuta aka bujiro min ita sai nayi baya to bukhari yace ai akwai masu bauta wuta kun ga yana sallah aka bujiro da wutar amma sallar bata lalace ba to ashe in sallah ta kama ka a gurin da yake akwai abin bautar wasu dan kai sallah indai Allah kake da niyya kuma ya zama da zaka yi ba wani abu sallar ka bata bace ba kun ga yadda yake rifiki wadan to haka malaman hadisi suke ba da ilimi ta kulla babi to wannan littafin ma shi ma yana shi akan babuka sai ya ce babu kaza sai kuma ya kawo hadisi kamar yadda za mu gani wani babin ma yakan buɗe shi da aya babi ne amma an buɗe shi da aya babu ƙaunin lahi ta'ala babin faɗin Allah sai ka aya sai kuma ya kawo hadisi a ƙasa to waɗannan hadisai da yake kawowa yana nufin su ne ma'anar wannan aya ɗin hadisan suna fassara aya to wannan salon da ya bi kenan a cikin wannan littafi wannan littafi da za mu karanta akwai sharhi yana da sharhi akwai matani wanda shine gundarin hadisan akwai kuma sharhi kamar wannan da yake hannuna sharhi ne daga cikin sharhin da aka yi mai mai suna fadlullahi samad fi tawdihi al-adab al-mufrad sharhi ne na littafi din a banda shi akwai sharhi na wani malami da ya ware hadisai ingantattu din yasa mai suna sharhu as-sahih min al-adab al-mufrad shi ya ware ingantattu ne kullum akwai wani sharhi da wani malami ya rubuta mai suna rashul barad a fi sharhi ko bi sharhi al'adabul mufrad duk waɗannan kokari ne ne sharhin littafin da hadisan hadisan da suke ciki akwai hadisan da suna cikin bukhari suna cikin muslim sanannu ne ya maimaita su anan akwai kuma hadisan da babu su a ina sai a cikin wannan littafi ma'ana bukhari bai rawaito su a cikin sahihul bukhari ba amma ya ambace su anan kuma sahihai ne kamar yadda za mu gani a cikin wannan littafi da yarda Allah maɗaukakin sarki. To wannan littafi insha Allah ta'ala shi za mu karanta daki-daki daidai gwargwado ta hanyar amfani da waɗannan sharhi da malamai suka yi da bibiyar abin da suka rubuta da fito da abin da muka ga ya dace a ambata don mu fa'idantu da abin da ke cikin littafin. Babban manufa ne ta sanya littafin shi ne zama mun ladabtu da abin da yake ci na adab da abubuwan da suke ciki na alkhairi da addinin musulunci ya zo da shi wannan shi ne gabatarwar mu ta yau ta farko dangane da wannan littafi maybe a zama na gaba insha Allah ta'ala za mu shiga cikin littafin mu fara karantawa kamar yadda yake da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora ina ganin akan wannan mukaddima ya kamata mu tsaya sai mu amsa tambayoyi daidai gwargwado Allah ya kai mu lokaci na gaba sai kuma mu fara karanta hadisan ɗaya bayan ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya mana taufiki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hada sallahu kai